أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau na 21 ga wata na shawwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 21 watan biyar miladiya ta 2022 insha Allah ta'ala wannan zai zama to darasi na 24 a cikin littafin al-aqidatu as-safariniyya mun tsaya daidai ƙarshen fasali da malaye na fi karamatin auliya bayani akan abin da ya shahi karamomi na waliyai waɗanda allah subhanahu wata'ala ya gudanar da wani abu a hannunsu bayani ya riga ya gabata ba sharaɗi ba ne ba na cewa kai waliyi ne zaman dole sai a wata karama a hannunka za ka iya zamantowa waliyin allah ɗan gidan gaba amma wani babu wata kalama da ta gudana a hannunka kamar yadda ya tabbata tare da abubakar siddiq allah ƙarin damar shi a daidai lokacin da kuma an samu wasu daga cikin magabata waɗanda allah ya gudanar da wasu abubuwa tare da su idan ka ce karama shi ne abu mukhalifun lil'ala fa idza jara ala yadi nabiyyin min al-anbiya fa hadhihi tusamma mu'tiza وإذا جرى على إنسان عادي إن يبدأ عن النبي سيأتي معجزة إن كما أكان عن ونمتن إلم حكا wani abu ya zo ya faru da shi wanda abin da ba a saba ganin irin shi ba sake lashi da suna karama kenan abu ne wanda yake tabbatacce addini kuma ya san da shi sai dai da yawa za ka ga wasu lokuta mutane suna ƙaryar karama da sunan cewa shi ɗin na daban ne ko kuma a shi na musamman ne ko kuma a shi yana ga cewa wannan karamomin da zai bayyana cewa yana da shi ne abin da zai sa ya zama mutane sun yi ikbala kan shi yani mutane sun fuskanto shi suna ga girman shi suna ga kiman shi suna ga cewa shi ɗin na daban ne a cikin al'umma to duk lokacin da ya zama kuma mutum ne malami ne haka adi ko kuma ya rika ganin cewa ma shikin ya zo daga zuriya kaza ya rika da cewa waɗannan ababen su ne abubuwan da za su tuzuzuta shi su cicciga shi a rika da cewa shi da daban ne to duk mutumin da ya zama to haka yake lissafi ya rushe kanshi saboda ya zama kana da karama ya zama to baka da karama kai dai alaka tsakaninka da Allah subhanahu wataala ka yi ƙoƙari matuƙa ta zama to alaƙa ta kyakkyawa Allah subhanahu wataala ba mu dacewa yau za mu tashi babi ko kuma fasali da bada yake cewa faslun fil mufadalati bainal mala'ikati wal bashar wannan fasali ne wanda zai mana bayani akan al mufadala fifiko tsakanin mala'iku da iyan adam waye wani to magana akan wannan matsala matsala ce daga cikin masayar na aqida malikin cewa adam al-mufadalatu baina salihil bashari wal mala'ika me ya fifiku tsakanin managarci a cikin mutane da shi da mala'ika sai malikin mas'alatun sufiyatun laysa tahtaha ta'ib mas'ala ce wadda su da yawa sufaye suke kawo ta malicin laisa tahta haɗa'in babu wani buƙatar cewa dole sai ka dami kanka ka gane tsakanin ɗan adam da mala'ika wahi wani saboda ba wani abu na addini da za ku lo shi daga cikin wannan matsalar mali cewa makanar ulama'u ya zukuru na hafi kutubil aƙa'i fi ma'a'alam salihun fauzan yake cewa kuma ban san malaman aƙida ba suna yawaita ko kuma suna ambata wannan matsalar a cikin abin da na sani a cikin littafai walakin nan nazimu ghafarallahu lahu sai da shi malam da yayi wanda ya rubuta wannan littafi Imam Safarini zakaraha ya ambato ta mal yace wa illa fahiya mas'alatun ghayra zata ahammiyatin sai dai mas'ala ce wadda ba wani muhimmanci gare ta ba amma malam ya kawo ta kuma karatu ya zo kanta kenan dole ba tsallake za a yi ba magana za a kanta kuma a wuce da haka ma ce wannan su fi ha ala talatati aqwal akan wannan mas'ala ta al-mufadala baina salihil bashari wal malaika mutane su kasu kashi uku ta bangaren abin da ya shahi wujhatul nazar ko maganganu da aka yi al-qawlul awwal magana ta farko annal malaikata afdalu min salihil bashar akwai suka ce a malaiku sun yi managarci a cikin a cikin a cikin biyan adam idan malaiku sun yi magana ta biyu anna salihal bashar afdal min almalaika cewa nagartacce a cikin diyan adam ya yi fifiko sama da malaika malai cewa kullu qawlin lahu adillatuhu kuma kowane magana da aka tsakanin guda biyu na ko dalilai da aka ambata a nan sannan kuma qad zakaraha ash-shari'u adilla fi kulli kulli fariqin magana ta uku ita ce at-tawaqquf me at-tawaqquf shine ayi tiris a tsaya وعدم الدخول في هذا وهذا هو الحق بمعنى كك شغلتر da kanka da neman cewa tsakanin mala'ika da dan adam wahi wani malai ce wannan tawakkuf kai ka tsaya akan haka mana kakka shiga cikin matsalar malai ce wannan shine abin da yake gaskiya ya ƙara da cewa qad zakara shari'u tahawiyyati hadhihi al-mas'ala wa rajjaha al-qawl al-akhir malam ta kitabu tahawiyya malamin da ya sharhinta shi ma ya zo da wannan matsala sannan kuma sai ya rinja yadda magana na ƙarshe shi ya yi shi ne attawakuf attawakuf malai cewa huwa tawakufu wa mimman tawakafa fiha daga cikin malamai magabata waɗanda suka yi tawakufi suka yi tirs akan wannan matsala akwai abu hanifa ta rahimahullahu ta'ala da shi da wasu da yawa daga cikin malamai abu ta ilimi malai ce da aka fala da'iya lil tuhuli fi hadhihi mas'ala ba wani bukatuwa akan cewa sai an yi nutsu a cikin wannan matsala ya ce li annaha la ta'ila tahtaha wallahu a'lam malam yake cewa a farkon waɗannan abiyan ya ce wa indana tafdilu a'yanil bashar ala malaki rabbina kama ishtaha wa indana ijmalan mawallafin lita yake cewa mu a wurinmu tafdilu a'yanil bashar fifita wasu ɗaiɗaiku daga cikin ɗiyan adam ala malaki rabbina akan mala'iku ubangijin kenan anan malam ya tayi akan magana wacce magana ta farko ko ta tsakiya ko ta ƙarshe eh ta biyu ta biyu su ne suka ce anna salih albashar afdal min almala'ika managarci daga cikin mutane yahi daraja sama da mala'ika kenan malam ya tayi akan wannan tunanin kuma sannan akwai dalili akan haka sai malike cewa qala man qala siwa hadaftara wa qad ta'adda fil maqali wajtara qala malike cewa man qala siwa hada duk wanda ya faɗo ta magana wanda ba wannan ba wace magana ce cewa wa indana tafdilu a'yanil bashari ala malaki rabbina kama ishtahar duk wanda ya faɗo ta magana wanda ba wannan ba malike iftara ya kiri ƙarya waƙad ta'adda ya ƙetare iyaka fil maƙali a cikin maganar shi da yayi washtara kuma ya jayo wa kanshi abin da ba da ba kenan yayi jur'a yayi bajinta wajen faɗa abin da ba haka nan ba kenan ba wata bajinta ba ce to wannan shine abin da malam ya ambata anan malam salih al-fawzan yake cewa man ankara tafdil a'yan al-bashar 'ala al-mala'ikati faqad iftara هكذا يقول النازم والمسألة الواقع أن تركها أحسن مالك إذا وانا مسألة barinta shine mafi alheri akan cece kuce da nutsu akai sannan kowace mas'ala daga cikin mas'alar ko magana daga cikin maganganun wanda suka faɗe ta akwai dalilan da suka dogara akan shi wannan shine bayanin da malam ya ka anan baiti ne guda biyu karkashin wannan wa inda na tafdiru a'yanil bashar a wurin fifita wasu ɗaiɗaiku daga cikin ɗiyan adam ana fifita su ala malaki rabbina kama shtahar akan malaiku na ubangijinmu kamar da shahara qala man qala siwa za man qala man qala siwa hadaftara yake cewa duk wanda ya faɗo ta magana banda ba wannan ba haƙiƙa ya kirkariya wa qad ta'adda fil maqali ya wuce gona da iri yayi ta'addanci a cikin magana washtara sannan kuma da yayi jura a cikin abin da ba wani dalili akai malik al-babu sadisu babi na shida fi dhikri al-imamati wa muta'allaqatiha babi da zai yi magana akan al'imamatu jagoranci wa muta'allaqatiha sannan kuma da abubuwan da suke da alaƙa da jagoranci idan ka ce al'imamu ko kuma al'imamatu jagora jagora da addini ya sani huwa lazi ya shi ma'abaina al'umuru duniyawiyya wal'ukurawiyya shi ne wanda yake haɗa wa mutane tsakanin al'amarin duniya da al'amarin lahira wanda shi ne shugaba da addini ya sani haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci al'umma shi ne limamin masallaci kuma allau shi ne shugaba na ƙulla alaƙoƙi tsakanin garin madina da sauran ƙasashen da suke kewayenta shi ne jagora na yaƙi shi ne jagora na duk wani abin da za a ƙarƙashin wannan to shi ne shugaba a ɓangaren addini a ɓangaren rayuwa duka shi kaɗai to wanda shi ake cewa al'imama malik ke cewa al'uradu biha qiyadatul muslimina jagorantar musulmai wata walli shu'unahum da jibintar lamarinsu malikin fal'imamu huwa al'amiru ladhi tan'aqidu lahu imama idan ka ce al'amiru ko al'imamu shugaba shi ne mutumin da tan'aƙiru lahul imama wanda aka ɗauki jagorancin kacokan aka mai ƙarushi wa yi ƙulahul imamu wa yuradu bihi al'udwa ana faɗin lafazi na al'imamu sannan kuma ana nihi da shi jagora al'udwa jagora ke nan da al'umma suke kallon su shi ne shi ne shugabansu kamar da allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in ne ja'iluka lin nasi imama allah ce zan sanya ka jagora abun koyi game da mutane ai kurwatan linnas ai abun koyi ga mutane malace wa hadal babu a cikin shari'i yace muhimmun wannan babi a karan kanshi babi ne mai muhimmanci yadhkuruhu ulama malamai suna ambata wannan babi fi kutubil aqaid a cikin littafin aqida li'annahu babu muhimmun lima hasala fihi saboda babi ne mai mahimmanci don abin da yake faruwa a cikin shi min alfiraqi dallati min mukhalafatin game da al'ummomin da suke suka bace to suna bujirewa jagoranci suna bujirewa shugabanci wanda kuma a nan an karanta a cikin littafin al-masail jahiliya ko masail jahiliya na Shehu Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab cewa su a wajen mutanen jahiliya bijirewa shugaba ko hutu na hutu da shi suna ɗauka a matsayin kamar wata jarumta ce da haka hatta abu sufiyan a lokacin kawai wakili ne na ƙureshawa shi ne shugaba amma da kusan wakili ne kawai misali ana so a tattauna da garin makka da wani sai a tura shi a matsayin wakilin da zai wakilci mutanen gari da da suna ga jagoranci ba wani kayan gabas bane ba malik al-khawarij wa ba'd al-mu'tazila alladhina lahum ara shadda da sauran makamantan su yace walamma kana nasu bi tabi'atihim la ya'ishuna illa mujtami'in abu ne sananne cewa mutane ba sa iya rayuwa dole sai sun haɗu waje guda kaga haɗuwa waje guda to wanda shi kuma yana yana tabbatar da dole a samu jagora a dora saboda in ba haka ba mi zai biyo baya rudani da hayaniya لأن الاجتماع من طبيعة البشر سبب حقوة نجي لك تكين نبي أردام أدم ذاك فلا يصلح أن يعيشوا فرادا bayan da za a yi ɗan adam ya zo ya rayu kowa ya rayu shi kadai ka ce kai ka kama ɓangare kaza wanda ya kama ɓangare kaza wanda ba zai yi ba abu ne sananne cewa ɗan adam al'insanu shi ɗan adam a karan kanshi to Allah ya halicce shi da ɗabi'anci na cewa dole zuwa abu ya rayu a wajen shi ne wanda yake ta annasu lin nasi min badin wa hadiratin ba'dhum li ba'd wa illam yash'uru khadam mutane shashin su da shashi ɗan birni da ɗan ƙauye wasu a birni wasu a ƙauye to waɗannan mutanen ko da ba su sani ba suna ba juna su hidima ne kai ɗan birni akwai abin da kake bukata a wajen ɗan ƙauye dole kana bukatar kaza dole kana bukatar kaza dole kana bukatar kaza kana kombo zaka tafi kasuwar da ake sai da kayan ganye ko ba ka ba wannan kayan ganyen daga ina rutu daga kauye rutu yawa sannan kuma shi ma dan kauye zai zo birni shi ma akwai abin da yake bukata a nan wannan shine rayuwa to idan ya zama to rayuwa za ta zama to akan haka nan walamma kana min tabi'atil bashari kuma ya zama to ɗabi'ar dan adam akwai ta'addanci shashensu akan shashi zalunci shashensu akan shashi kenan tsara labudda min imamin ya kuma bil amur kenan dole sai an zo an kafa wani a matsayin jagoran da zai jagoranci al'umma shi ne wani ke cewa la ya sulhun nasu fauda la sarata lahu bayan da zai mutane su rayu a tarwatse babu wani abin da yake hada su ya ce wa la sarata idza tuhaluhum sabi babu wani haduwan kai ko kuma zaman lahiya idan zaman to jahilansu ne suke musu mulki ko kuma suke jagorantarsu wanda yake cewa laulal a'immatu in ba dan jagorori ba lam ta'mal lana subul da babu wata hanyar da za a samu nutsuwa ka kama hanya daga nan kai wulagurla sai wajen cikin wannan kasa baka tsoron komi da izinin Allah ba wani abin da zai zai faru to jagoranci iya da muhimmanci kwarai da gaske a cikin addinin musulunci kamar yadda za mu zo mu ga yaya ake zaɓen shugaba sannan kuma yi abubuwar suke da alaƙa da abin da ya shawar da jagorancin malike cewa wala gina li ummatil islami fi kulli asrin kana an imani wala gina li ummatil islami babu wadatuwa ga al'ummar musulmi a ce sun wadatu fi kulli asrin a kowane zamani yake cewa kana ya kasance an imamin game da wani wanda yake jagora babu da za a zo a ce ai an wadatu ba a bukatar jagora saboda an ci gaba an yi su na'urar da su za su rika gidan mutane ana kula da kominsu a dole sai an samu da su da shugabanni saboda in ba don wannan ba wani ba zai kwanta a gidan shi ya barci ba kuma yadda dan adam yake da ta'addanci da son yayi zalunci kaga akan ana tafama ana kiyayewa ana wane ne ba kaga abin da yake faruwa malaki cewa yazubbu anha an kulli dhi juhudin wa ya'tani bil ghazwi wal hudud sannan wannan jagoran ya zubbu alha shi zai ba al'umman nan kariya aikin shugaba ya ba su kariya a yake cewa kullu bi shuhudin ya kare su daga dukkan wani kaburi mai jayayya da dokokin Allah saboda shi a tsarin addini aka ce shugabanci abu na farko da ake dubawa shine shugaba ya kula muku da addini ya kula muku da addininku saboda shi ne awwalu wajibin shi ne abu na farko tilas akan mutane ba magana wani abin da shahi hanyoyin sama ba hanyoyin kasa a abin da shahi gona abin da shahi wane ne wani duk dan tayi daɗi ne asali addini ake kula da shi in addinin mutane ya gyaru sai a rika hirar duniya amma idan zama to addininka bai gyaru ba watakila ma kana ga wasu daga cikin dokokin da ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta kana ga kamar wani karan tsaye ne akwai waɗanda wallahi dokokin nan na addini haushinsu suke ji wani yake ba da labarin da suka tattauna da wani daga cikin hijabi na bai so shi so yake mata su mutu haka saboda su ne wanda Allah ke ba da labarinsu wanda akwai rishin lahiya na shegantaka da fasikanci a cikin zukatansu duk mutum da ya gani so yake ga siffanta yanayinta ya ɗarki yana faɗa ya taɗa hankali yana aibanta waɗanda suke sanya hijabin nan a lokacin shi nan wake can ya tashi ya kawo shi irin bayanan da suke cikin alƙur'ani mai girma akan wajibcin haka kuma shi kaɗai ne abin da zai sa umma ta zauna lahiya kasashen da suka ci gaba suka yi wane ne ga matan ba ga ina matsayin su yake ba su da wani matsayi banda tozarci da kaskanci da walakantarwa ba abin da ake musu wannan wani abu ne sananne ma'alumu min alhayati bi darura duk wanda yake rayuwa kamata ya san haka to yazo mushi wannan bayanin gaba daya ci a su kaga irin wannan mutumin da irin yadda yake nuna ghaiz bakin cikin shi game da an zo an sa wasu dokoki sun takura wa mutane duk mutumin da zai irin wannan tunani kaga yana yubghidu yana yana yana kushi da wani abin da Allah sabkar idan ya san abin da yake ya bar musulunci jumlatul wa tafsila ya bar musulunci duk wanda za a karanta wata ayar Qur'ani ko hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji cewa wannan abun bai yi ba bai ji dadin shi ba ko na makamancin wannan to wallahi wannan mutum ya karanta saboda iya daga cikin nawaqidul Islam abin da yake warware musulunci mutum yayi fushi da wani abin da Allah ya sabta to dole a samu jagora jagora kuma abu na farko da zai kula mutane shi da addinin su saboda babu wani abin da yake da kima sama da wannan addinin ya zubbu anha kulli zai juhudin ya kare su daga dukkan wani mutum ma'abocin kafirci da jayayya ga dokokin Allah subhanahu wata'ala wannan aikin shugaba da kuma duk wanda Allah shugabantar da shi abu na harko da Allah zai tambaye ka akan al'ummar da ya jagorantar maka ni kai akan abin da ya shafi addinin su me za ka ce wa Allah kaga matsala ce mai hatsari ga rayuwar da kuma yadda take faruwa yau kana nan gobe baka nan kuma zaka tafi zuwa ga abin da yake gaskiya ne idan ka je me zaka ce wa Allah subhanahu wataala tsari kaza ka kare tsari kaza ka kare tsari kaza ka kare to ina tsarin Allah subhanahu wataala wace irin gudunmuwa ka bada eh an ji bakka iya yin 100 bisa 100 to wace irin gyaran huska ka kawo irin abin da zaka iya kai ko baka yi ba ko Allah yana jinka yana ganinka ya san abin da kake aikatawa idan ka kyautata kanka ka kyautatawa in ahsantu ahsantum li anfusikum idan ka muna nama kuma kanka ka muna nama wa in asartum falaha Allah ce in kun kyauta kan kuka ba idan kuka muna na Allah ya ce kuma dai akan karshe dai karen da ya sha kwai akan shi da hadari kuma duniya babu wani irin abin da ba a yi ba a baya ya wuce duka maimaici ne ake yi a tarihi yu'idu nafsahu tarihi yana maimaita kai shi ne ayi wannan ya zo ya wuce ayi wannan ya zo ya wuce ayi wannan ta zo ta wuce haka ne rayuwa ai wannan al'umma su zo su wuce kun yi alheri kanku kun saba kanku shi dai alƙawarin Allah gaskiya ne kuma iya na iya jiran kowa da aka ɗaɗa kar wani abu ya ruɗe shi ya rika jin cewa kamar yanzu shi yana wani abu yana saman dokokin ubangiji subhanahu wata'ala kuna makamantar wannan a cikin jijiyoyi da suke cikin jikinka aka taɓa jijiya ɗaya tsayawa za ka baka iya magana baka iya ɗaga hannunka baka iya wane ne za ka shiga cikin kanka kawai jijiyoyin arzikin da ke sama nawa ne adam wallahi ji tsoron Allah subhanahu wataala kaman bakka da kai ba kowa bane bakka da wani matsayin da zaka ce zaka saba ma Allah subhanahu wataala in kai ma kai ne kan ji Allah kina mutum dan ka saba ma Allah sai mi kai wane ne mi aka aka yi ka ana lasta da kai ba kowa bane ba gatanka da darajarka da kimarka a matsayinka na koma wani irin matsayi ne ya bin Allah shine darajar adam idan dan adam bai bi Allah ba bai da wata kima bai da bai da wata daraja to wannan jagora ya zubbu anha kullazi juhudin duk wani fandararre mai taurin kai mai gardama game da dokokin Allah subhanahu wataala da ayoyin Allah kenan wannan shugaban ya kama hannun shi saboda ita fitina idan ta zo hada al'umma take gaba ɗaya ta yarskona ta yi gaba sai an je gobe kiyama tukatar ta ce a ci a wannan shi banda shi a wani gabar da ita a su wani banda su da sauransu Allah ce ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba za su samu wanda suke zalunci ne a cikin ku ba sannan kuma wa ya'tani wa ya'tani bil ghaswi wal hududi shi wannan jagora shine wanda zai kula al i'tina'u kenan bil ghaswi da abin da ya shahi yaki da za a yi da sunan musulunci yaki da sunan da sunan musulunci saboda jihadi iya ɗaya daga cikin ayyukan da addini ya zo da su kuma ila an yari sallahu al'arda wan alaiha wannan hukuncin iyanan sai dai yanayin a yi shi a ce bai kama hukuna makamancin wani amma hukuncin iyanan kuma duk lokacin da musulmi suka samu dama wajibi ne a gare su idan sharuɗan wannan sun cika su tashi su kare addininsu yanzu ka duba ka dubi tsarin duniya da yadda ake gudanar da ita wani mutum ne zai ce a kaza za a yi ba za a yi kaza ba ba shi halicci ku ba ƙasar nan ba tashi bace ba in kuka shimka ba shi ke hudu shi ba ruwan sama ba shi ke zubar da shi ba lahiyar da ke gangan jikin ku ba shi ma ku ba haka ya gan ku da zanen ku da ni'imomin ku can kas wanda ubangijin ku ya mutu sai ce a shi bai yarda ba dole ga da za a rami waɗannan abubuwan suna faruwa a cikin ƙasashen duniya ko ina a ce a ƙasa kaza ba ba a demokuraɗiyya to demokuraɗiyya tsarin wani ne tsarin wani ne tun da kai kayan naka ne a barni in yi nawa idan kana takamin cewa kai kwakwalwa gare ka wadda ta ta baka matsayin ka taka wannan matsayin kai irin wannan tunanin to ni ma ba ni dama da kwakwalwa ta in yi tsarin da zai zama to daidai da inda ni nake rayuwa sai a ɗauko sistem ɗin wani waje sai a ɗura a wani waje sai a yi ta rikici ana ta hayaniya ba za a fahimci juna ba ba za a zauna lafiya ba zancen maganar ci gaba da wannan kamar shi saboda tsari ne na wani a wani waje ya yi inda shi ke gyara su kuna makamacin wannan to da haka tsari na addinin musulunci tsari ne wanda yake tabbatacce ke zaune da gindin kanshi yanzu kasashen da suke kokan jirage suna hawan wasu kasashe ba su ji ba su gani ba da irin rikicin da aka yi tun daga misali kare yakin duniya na biyu zuwa yau rikicin da aka yi da kasashen da aka jewa cikin matsalar tashi hankali wasu aka raba su saboda enteren wasu kasashe a cikin kasar su kasashen da suke enteren a cikin kasashen ku su ne ubangijin ku waye ya ba su dama da yanci da izini na cewa su abin da suke so ne za a yi amma ku abin da kuke so ba zai faru ba yanzu kasar iraki da amurka ta shiga ta rushe da ta ruguza da ta kashe shugaban kasar ran sallan layya kasar musulmai wani walakanci ya kai wannan walakanci wani ta'addanci kai wannan ta'addanci me yasa daga cikin dawafir asbab din wai ana tuhumar kasar da cewa tana kirkira makaman nukiliya to makaman nukiliya na akwai kasashen da suke da shi a duniya su wa ba su izini su wa ba su izini su su suka ba kansu izini to ku kasa ne wannan ita ma kasa ce mai zaman kanta kuma kun zo kun kirkiri wata kungiya majalisar ɗinkin duniya an ce za a ihtiramu siyada za a yi za a mutunta mutuncin jagorancin kowace ƙasa da rashin katsalanda a cikin harkokinta da sauransu amma kuma abin da aka faɗi daban abin da ke zuwa yake faruwa ake gani al'adun ba ke daban saboda son zuciya wasu abin da suka dama nasu to duk inda aka kai aka kawo zalunci ne ko ba da wama duk inda ka ga azzalimi ka tausaya mashi daga cikin tarihin da ake badawa na mutanen da suka yi mulki a ƙasar ƙasar falastin afar ba falastin ba andalus an yi wani sarkin da idan ɗiyan shi za su wuce wannan hanyar za'afaran turare kala kala kala kala masu ƙamshi ne za a kawo a hanyar da za su taka su wuce za ake zubawa amma rayuwa ƙarshe sai da suka kowa boyi-boyi a gidan mutane suna wanke-wanke don a masu ƙamsar da za su ci a lokacin da suke waccan rayuwa sun taɓa tsammahani ko a mahalki ba za su yi mahalkin ca ba za su su irin rayuwar amma hutowar rana da faɗawanta ba abin da bai gadar wa rana ko mutum ya hankali in dai kana raye kai hankali duk abin da kake tsammani kana da shi ka tara ka taskance ka yi wane ne ka yi gaskiya ka bi gaskiya gurgudan hali tsakaninka da Allah subhanahu ta'ala sai ka wani duniya lafiya amma rikicin da yake cikin duniya da kalubalen da yake cikinta da irin abubuwa na bazata da suke cikin rayuwar nan Allah kaɗai san su kaga abu yanzu abun tsoro an jima ya zama abun tausayi kaga yanzu abu abun tausayi zuwa an jima ya zama abun tsoro babu abin da ba a gani ba ko ba abin da ba a shaida ba haka rayuwa take da aka addinin musulunci tsari tsari gare shi tsari mai tayyayyen tsarin da yake da alaka da abin da ya shayi in wani ya yi ta'addanci a kan hukumar Allah ci kurama sannan kuma jihadi a karan kanshi akwai jihadin daf'i akwai jihadin kare kai jihadin kare kai shine wani ya taso misali shigo gidan yana so ya maka banna dole ka tashi ka kare kanka shine manzo Allah yake cewa man qutila duna malihi fa huwa shahid man qutila duna irdihi fa huwa shahid man qutila duna ahlihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi wajen kare dukiyar shi manzo Allah ya yi shahada duk wanda aka kashe shi wajen kare mutuncin shi manzo Allah ya yi shahada manzo Allah ya ambace su haka a matsayin shahada kaga jihadi ne amma jihadu daf'i ne kare kanka ne dole ka tashi kare kanka fa man i'tada alaikum fa'tadu alaihi muslim i'tada alaikum uzina lillazina yuqataluna Allah ce bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir an ba da izini ga waɗanda aka zalunta sarama kuma Allah game da ba su kariya Allah ne kuna kai ba su kariya to haka addinin musulunci yana tahiya da tsari na abin da ya shahi jihadi saboda shine tozon tozon addini zirwatu sanamihi aljihadu fi sabilillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ku zamanto karmani za ku zamanto abin tausayi za ku zama to gusa ka gusa a sai kamar irin sharar da ruwa yake ɗaukowa a cikin gada ka gayar ruwan yana wasa da sharar yadda ya gada ma haka al'umma za su waye gari suna wasa da ku al'umma musulmi wa yake ba da wannan labarin as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam sahabbai suke mamakin ba mu da yawa ne awa min qillatin nahnu yawma idhin ya rasulullahi bin mu da yawa manzo Allah ce a bal antum kathir kuna da yawa kuna da yawa amma yawa ne na tsintsiyar da batta shara ya'ani buk iya yin komi bal hasali da ku za a haɗu a riƙa ruguje katangan addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa matsaloli ne guda biyu hubbu dunya wa karahiyatul maut son duniya da ƙin mutuwa son duniya zai kai ɗan adam ya biyu dinahu bi aradin min duniya qalil zai iya bayar da addini shi ya masanyar da addini shi saboda wani abin da bai taka kara ya karya ba da zai samu rayuwar duniya me yake faruwa a yau kaga mutum yana magana ya san ƙarya yake waɗanda suke sauraron shi sun san ƙarya yake musu sannan kuma wasu za su yi bayani su kare wannan abin da ke ƙarya ne ko kowa san ƙarya ne me yasa saboda duniya saboda duniya duk yadda kuka hauta kuka tahi sai ta kai ku tsakiyar kasuwa za ta huda muku wani sai ta daga ku sama za ta sako ku kasa wannan ɗabi'ar ta ne da halin ta ne haka take haka ta gada duniya ba kayan kayan kankamewa bane ba ka tsaya ka bi Allah Allah ruwa maka asiri ka kare duniya lafiya shine magana ba Allah ruwa maka asiri wa ya'tani bil ghazwi wal hudud ya kula da abin da yake yaƙe-yaƙe da ake da sunan addini kaga waɗanda suke magana akan can jihadi ta'addanci ne kaza kaza kaza da sauransu lalle akwai al'azab ƙungiyoyin da suke tashi su ce za su jihadi alhali ba su cika ƙa'idodin da ya kamata ba su cika na addini za ka same su su da yawa su maɗaya fitina ne ko kuma sa su aka kuna makamancin wannan amma jihadi asli da ake yin shi ana yin shi ne bayan bin wasu sharuɗa da dama wanda annabi muhammad sallallahu alaihi kuma ya zayyana su to amma su kuma waɗannan ƙasashen da suke tashi suna yaƙan mutane da zimmar cewa so ake a kawo ku tsari na demokrafiya kamar da aka ma libya misali tsari ne nasu a dalilin shi sun yarda cewa kun yi laifin da kun cancanci a yaƙe ku amma kuma tsarin addini wanda shine tsarin ubangijin bayi sai a ce wanda ta'addanci ne ƙetar iyaka ne zahin addini ne kaza kaza da sauransu to wannan abin da suke tsoro shine abin da zai zo ya tafi da su wannan musulunci da suke tsoro shine abin da zai murkushe su ya nike su ya tattaka su ya bisa musu ya wuce haka fir'aun da yayi yayi ta fama yayi ta fama yayi ta fama Allah ya nuna mushi shine al-azizul hakim Allah shine al-azizul mabwayi al-hakim mai hikima wanda aka wanda zai zamanto dalilin zawal gushewar shugabancin nashi gaba daya tun yana jinjiri ran ranar aihuwar shi Allah ya doke shi ya kai shi gidan annabi ya kai shi gidan fir'aun ɗin shi annabi Musa alaihi salatu wasalam tun ranar wani kai zaka kula da shi ka rene shi ka talallabe shi har ya kai inda zai kai kuma shine sababin rubucewarka Allah kenan ana wurgo shi cikin ruwa Allah ta falta kafa mu al fir'aun yace li yakuna lahum aduwwan wa hazana lamul aqiba kenan daga tsantan su Allah daga suka tsince shi Allah yace zai zamanto musu aduwwan baki wa hazana zai zamanto musu abun bakin ciki yana cikin zanin da aka aihe shi Allah ya gama raskon labarin an kare kuma haka yazo haka haka ya tabbata da ka dana ne bi Allah shine kawai mutum duk wani dubaranka da wani kalfifinka da wani lissahinka da wani tsare-tsarenka duka nawa mutum ya yi tsari ya yi lissahin ya yi kalfifin ya yi wane ne a cikin ƙibtawan ido allah ya rushe lissahin nashi gaba ɗaya sai zama to abin duk ba yadda yake tsammani ba da yake faruwa ko kuma abin da ya faru na duk shi bai ma tsammani abin da zai faru ba to wanda ce rayuwa in ka bi allah ko da wani abu ya biyo maka baya na ibtila'i da jarraba a cikin rayuwa to baka da matsala ka san ba da son zuciya kai ba ka san ba don ka muzanta ma wani kai ba ka san abin nan da kai kayi ne don Allah kuma kana neman ladan shi a wajen Allah shi ke da murta alfahar za ka zama wa ya'tani bil ghazwi wal hududi zai kula da abin da yake yaƙe yaƙe da za a yi da sunan addini sannan kuma wal hududi zai kula da abin da yake a tabbatar da duk wani abin da yake da alaka da alhad shine haddi da za a yi mana za a zartar da wani akan za a zartar da wani doka akan wani to wannan shugaba shi yake da ikon ya zartar da wannan zo- wannan doka mali ce wa fi'li ma'rufin wa tarki nukrin wa fi'li ma'rufin da aikata ayyuka na alheri ga dukkan mutumin da yake shugaba ne duk abin da zai aikata yayi kokari ya nemi mashawarta na kirki waɗanda al'umma suke kallo addini suke kallo sanin sun san ya kamata ba suna duba abin da zai komo zuwa cikin aljihunansu ba ne ba ya zama to konsayen ka ne amma za su baka shawara ne akan abin da yake na kirki ba kawai ba abin da su suke gani ko suka ga dama ko suke jin daɗin shi to kaga idan ka zama shugaba wajibi ne fi'li ma'rufin aikata aiki wanda yake managarci sannan kuma wa tarki nukuri da barin duk wani abin da yake na kyama ne kai a matsayinka na shugaba kai ne mutum na farko da yake wajibi a gare ka kabar duk wani abin da yake na kyama ne shi ne malaki cewa anan a kazalika min salahiyatil imam iya daga cikin nagartuwan shi jagora alqiyamu bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ya tsaya tsayin daka umurni da aikin alheri hani akan mummuna wannan wajibi ne akan mutumin da yake shugaba ya kula da addinin mutane ya kula da abin da ya shafi duk wani wanda zai kawo tasgaro ga addinin mutane ya yi maganin shi sannan kuma ya kula da abin da ya shafi jihadi ya kula da abin da ya shafi zartar da dokoki sannan kuma umarni da aikin alheri hali akan mummuna wannan aiki ne wanda yake kan jagora malici wa hada sayati lahu babun khasun wannan bayani akan umarni da ake alheri akan da hali akan mummuna babi zai zo akan shi keɓantacce shi umarni da ake alheri da hali akan mummuna shi ne abin da ke sa al'umma ta zauna lafiya imana ku yi kaza kaf ku yi kaza abu kaza idan kuka zai cutar da ku du'a a bangaren da ya shafi rayuwar ku zai cutar da ku bangaren da ya shafi addinin ku kaza bai kamata ba kaza ya kamata ku aikata wannan shine abin da yake wajibi akan shugaba to idan mai yi ba kuma ya shirya abin da zai wani Allah subhanahu wa ta'ala don kula da wannan bangare aka yi hisba wanda ake cewa 'yan hisba yani waɗanda za su riƙa ɗawafi a cikin gari lungu-lungu titi-titi ko ina suna sa ido sosai duk wani mutumin da zai aikata wani aikin fasikanci a saman akan idanun mutane a hili to za ka fi hukunci a kan shi saboda bisa saura umar zauna lafiya sabon Allah ka nace sai ka yi je ka kalaɓe ka yi tsakaninka da ubangijinka ne amma ba za ka wuto kan titi ba ka rika shelanta ɓanna abinda yake ba daidai ba ka rika shelanta shi ka shelanta abinda yake ba daidai ba kai ka aikata sannan kuma kana kaman kana yada abun saboda wani shi ma ya aikata zuciyar dan adam dama tana kullace da abin da yake rishin sanin ya kamata idan ta samu wani abin da zai tunkula ta akai to kaga tahiyar su kenan to duk abin da za a aikata na ba daidai ba addini musulunci ya hana akan abu to karar aiki fasikanci na zinace zinace a shaye shaye a wani abin da yake da alaka da ayyuka na banza ne a cikin gari duka wajibi ne kowa ya kame hannun shi kare aikata wannan sai Allah zuwa wata albarka ta musamman a cikin ƙasa Allah zuwa ku albarka ta musamman a cikin garin da kuke rayuwa a ciki amma idan kuka ƙetare waɗannan abubuwan duk kuka iya to jiki magani za ku ga abubuwa nan kamar kun yi ƙarfinsu sai su gagare ku a cikin rayuwa lafiyayi wa fi'li ma'rufin wa tarki nukun aikata alheri da hani akan abin da yake na ba daidai ba a hana mutane kar su aikata wannan kuma a cikin kowane waje ai taɓa murnin mutane akan su aikata alheri su zamanto mutane nagartattu mutane kirki mutane arziki su more wa duniya su more wa lahira sannan kuma su bar abin da yake ba daidai ba malaka ta wa nusri mazlumin wa qam'i kufri wa nusri wa nasri mazlumin aikin shugaba ne taimakawa mutumin da aka zalunta ina ka zalunce ka ina zaka kai ƙara zaka kai to wajibi ne idan ka kai ƙara a kula a bi maka haƙƙinka sau da ƙawa a tabbatar da cewa wannan haƙƙin ya mutu amma daga lokacin da aka sa sarrai a ciki ko kuma juya abin da yake gaskiya kuma ba gaskiya ba ko kuma aka zo aka sa wasu tsare-tsaren da za su hana mutum yana ji yana gani an zalunce shi amma babu yadda zai saboda hawaji saboda irin shamaki da aka sa an kawo wasu abu dokoki an gindaya wanda duk yadda zai yi ba zai iya kaiwa zuwa ga haƙƙin shi ba kara ya haƙuri wajibin shugaba ne ya tabbatar da cewa duk wanda aka zalunta ƙara na fari da zai yi kawai an biya mushi an biya an mushi maganin wannan zaluncin da aka mushi amma ya zama to ana zalunci kowa ya shuru ana zalunci waɗanda ake zaluntar nan babu wanda yake taimaka musu to ba ubangiji subhanahu wata'ala ba kyale wannan al'umma zai ba sannan kuma wa qam'i wa qam'i kufri da matse abin da ya shahi kafirci duk abin da ke kafirci ne a takure shi a dunkule shi waje guda a yi kokari a yaƙe shi in ma akwai shebar wajen wanda duka aikin wane ne aikin shugaba ne sannan wa akhdhi malil fai'i wal kharaji wa nahwihi wa sarfi fi min haji wa akhdhi malil fai'i da amsar dukiya ta alfai'u idan ka ce alfai'u shine malai ce al-muradu bihi mawaridu baitil mali min al-jizyati allati tukhadhu min ahli dhimma shine kudade na ƙasa kenan duk abinda yake na ƙasa kenan wajibi ne ga abin da yake shugaba ya kiyaye shi sannan kuma shi alfai'u shine akwai mutane a tsarin musulunci da aka daula islamiyya misali waɗannan mutanen kafurai ba addinin guda ba za ku iya alkawalin zaman lahiya da su amma da sharaɗin akwai abin da za su rika badawa na karo saboda aiwa fai'u da za su bada saboda wannan abin da za su bada shine irin hidimar da za a musu na samar musu da tsaro morewa abubuwan da ake a cikin garin zaman lahiyar shi kazan shi to su kuma su bada wani abu mukabil din wannan tan suwa musulmi bane ba wa akhdhi mali fai'i wal kharaj idan ka ce al kharaj kuma shine ma yu'khadhu ala amwalil kuffari idza tajaru fi biladina kahuri idan ya zo kasuwarmu ya shiga ya yi kasuwanci to sai a ɗauki haraji harajin da za a amsa daga wajen saboda ya zo ya amfana da kasuwarmu to kuma kahin ya huta sai ya nasa a cikin aljihun gwamnatin ƙasarmu sai ya nasa wani abu kayan haraji sai a ba da fai duka wannan wajibi ne shugaba ya kula sannan kuma aka amsa a kiyaye su a yi abin da ya kamata da su sai ce wa na da wasu ƙohohin dukiya makamantan wannan wanda ake samar da wannan dukiya shugaba shi zai kula akan amsan wannan sannan kuma shi zai kula akan sarrafa su cikin abin da ya dace malaka ta wa sarfi a sannan kuma sarrafa wannan dukiya fi min haji a cikin tsarin da yake na addini ne ay yasrifuha fi masalih almuslimin bi ma'ana dukiyar da zai amsa to ya sarrafa wannan dukiyar a cikin abin da zai gyara al'umma musulmi a kaza ake bukata al'umma suna bukatar kaza a cikin aljihun gwamnati akwai kaza ba a ce a ba mutane kyauta ba a sayo abin ya zama to ya zo talaka da sauki ya zama to a su wannan dukiyar da ake tarawa al'umma suna da daman da za su tsorurci wannan dukiyar su fahimci inda aka sa gaba a kanta wannan wajibi ne ga dukkan mutumin da Allah ya bashi shugabanci haka idan kuma ya bari biye ta salwanta to zai tsaya gaban Allah ya bada raskwana ya ake ta salwanta kadago ta salwanta dala 100 ta salwanta shika haka abin da ya haura ya tayi miliyan rika duka sai an yi raskwana su an yi lissafi tsaf a gaban Allah wannan inayi wannan inayi wannan inayi wannan inayi shi yasa daga cikin halin magabata mutum za a nema a ba jagoranci zai bar gidan shi ya bar iyalin shi wani ya ɗauki iyalin shi wani ya bar su ya kauɗa ya shiga duniya ba wanda ya san inda yake saboda yana jiwa kan shi tsoro amma mu kuma a yau ba haba-haba muke mutum zai haba-haba akan cewa so yake a bashi jagorancin alhali kuma la'alla ya san kan shi cewa shi rauni gare shi ba zai iya kulawa da amanar da aka bashi ba kada sai hallaka ya hallakar da kai akan wani abin da bai taka kada ya karya ba na daukan duniya duk yadda ka more shi duk yadda kai wane ne karewa zai in shi bai kare ba kai za ka kare ko kuma ya zama to kai baka kare ba shi bai kare ba amma kuma wannan bakka da ikon amfana da wannan abu saboda ka kai wani mataki a cikin rayuwa na la'alla duk wani abu morewa rayuwa duk sai a mera ka dan kauye abincin da zaka ci ma sai da hada kan dawo gona a ce in za ka ci to dole sai wanda saboda sunancin duka akwai kaza akwai kaza akwai kaza in ka ci kalubale ne ga zaman lahiyar zaman lahiyar ka da lahiyar gangan jikin ka ma in ba ya zalika daga wani kai da bata maka shi lokaci ka sabbar zuciyarka ka danne ta ka bata hakuri idan baka ce ba abin da za yi abin da kuma kasan barka iya ka kamsa istarahta wa arahta kai ka huta kuma ka hutar da jama'a to wajibin shugaba ne ya sarrafa wannan dukiyar a cikin masalihul muslimin ya surifuha fil jihadi ya sarrafa wannan dukiyar a harakan da ya shahi jihadi wa tajhizil ghuzati fi sabilillah wanda za su tahi yakin su a shirya su daga cikin wannan baitul malin na ƙasa ya sirifuha liman yaqumuna bi a'malil muslimina wa yatafarraquna li a'malil muslimina kal qada'i wal ifta'i wal imamati wat tadrisi ya dauki waɗannan kudaden harakan da ya shahi lahiya harakan da ya shahi sante harakan da ya shahi education harakan da ya shahi wane ne waɗannan kudaden a daddatsa kowa wanda yake ma al'umma hidima a bashi a cikin wannan kudin iya hidimar da yake wanda shi ne wajibin mutumin da yake shugaba ya kula da wannan kar ya bar al'ummar ta tozarta ta kaskanta ta walakanta a dalilin cewa dukiyar ba a sarrafa ta inda kamata a sarrafa ta sai ga harakan ilimi kan ji alayi harakan lahiya kan ji alayi sai a hankali yani ba wani abin da yake tafiya yadda ake bukata shi lasiya ba abin da yake da alaka da karatu duk al'ummar da batta karatu al'umma ce wadda abin da yake wajibi a kai a zo a kalle ta a mata kabbara hudu irin wanda ake magawa saboda yadda gawa ba za ta yi wani amfani ba sun da ya mutu haka wannan mutanen ba za su ma kansu wani amfani ba to mun kuma yau mu duba mun tsarin da muke tafiya a kai me ya matakin ilimi akan wani irin kimtsi gare mu tun daga abin da ya shahi sama har zuwa ƙasa su shugabannin wani irin kimtsi ya kamata suka suka yi akan wannan bangare sannan ko mu a matsayin mu da talaka wani irin kimtsi yake a wannan bangare kuma sai suka duba kaga gasunan makarantu ne wanda aka yi rizai bari magana abin da shi karatun addini wanda dama wannan sai illa man rahimar rabbuka wa qalilun ma wancan kin da kowa can ne yake so yake so ya kai wani mataki matsayin da zai kai kaza ya kai kaza ya kai kaza shi ma ka je ka ga yaya abin yake tafiya kuma wabil a hassi ya haɗa magana idan ta yi zama ya ƙari abin da ke ba da ba abin bai da daɗin saurari mine ne matsala karatu ne ba aiki karatu ne ba aiki yaran nan da kuke ga suna guje-guje suna zuwa lakwai ƙari bako da rabi da minti arba'in kamar za su tare ganin nan bakin iya hidimar kenan in suka ta a kashi ɗari da wahala a samu kashi ashirin da suke abin da ya kamata shiriri ta hayaniya ka abubuwan sai a hankali don mutum wanda yake koyawa ya san matsalar da suke ciki kuma don da ke cikin lakwai ya san abin da yake ciki na farko aslan laisu musta'idin al-akhdh al yaro za ka ga kwata-kwata dama da ya zo ba dan ya dauki wani ilimi bane a yanda ya zo daga gidan baban shi haka yake so ya koma ko kalma ɗaya bai so ya ƙara a yanda yake jiya yanzu ya yi sati guda yana zuwa lakwal in ka zo satin sama haka za ka same shi ba abin da ya karu awa nawa ya yi na karatu a cikin abokan da ya tafi amma kalma ɗaya bai kara ba sai sati ya zuwa lakwal ya dawo tana zuwa tana zuwa ta samu miji wata aure ko sai a kuna a lakwal take wace muku lakwal take zuwa da suke suna zama wallahi mafi yawancinsu allah duk mutumin da yake da yake mu'amalanta su ya san haka yake faruwa daga mutum ya zauna ɗin barkin da yake gane ko abin bai gane kuma dama bai zo da ya gane Allah kiyaye to shi kuma dole karatun nan sai an yi shi in duniya ake so to dole an yi karatu babu yadda za a ta samu a irin tahiyyar da ake na cewa kowa zai abin da ya ga dama aka farkata kawai malam kaga suna zuwa suna zawwa ba tare da karuwa da wani abu kuma sun yi aji hankali suna kansu karuwa lamar muna sai amma akwai kalubale mai yawa a gaban mu kwarai da gaske saboda harkar ilimi dai haddis wala haraj wani abu ne wanda gaskiya sai a hankali sai a hankali a daidai lokacin da kuma ilimin ma mu zo mu ga menene muke koya abinda ake koyawa a karan kanshi abu ne wanda an yi ittifaki an yarda abu ne wanda akwai matsala a cikin shi kuma wannan maganar ba ni na faɗe ta ba wa shahida shahidun min ahliha iya nan a cikin libur inda aka rubuta ke goya baya daga cikin matsalolin kasashen da aka ba su yancin kansu akwai mufarrat program inda ake karantarwa program ne wanda la yuti ma'ana ba a samun natija a tare da shi su suka faɗi kuma iya na abinci to a sake shi wannan tsare-tsare ne waɗanda sai a hankali kai ka kasa gane me ake so yanzu misali ka duwa ga yaran da suke zuwa premier sana zawa lesson in 15 minutes 30 minutes ba da za ta ji wani cikin kayan sanin ne yanzu da sahiya da sahiya da maricin nan suka tai suka dawo hesi wajen mace da goma sha wani aka yi wannan aka ɗoro wannan ta sha ne wacce aka yi wacce aka ɗoro wacce ta sha ne wacce aka ƙarshe su tuba komi Allah kiyaye akwai matsala gaskiya shi ne za a ga kan shi ala an kwaso su an kasu cesium wasu irin su ba duk wani malamin da ya taɓa karantarwa a cesium ya san da wannan matsala a idan ka zo kai muraƙaba ta farko ɗebuwar ta fari in kai idan ka karanta wanda ka iya karantawa wajen ba su takardunsu to sauran sai dai ka ajiye sai kowa ya zo ya ɗoka ce ni ne wani sai ka yi rilimi haka ake wannan yanzu allah ina ga dukkan shi su wanda katolic zirf ne cesium da aka yi a nan wanda sai su franko a nan ta birni cesium goma sha wani abu da aka zo sankiyam sun zama talasa biyu goma sha wani abu ta kuma biyu kenan biyu daga kadarta a ce biyu sun yi fase biyu sun yi da duri ina sauran suke babu waɗannan matsalolin akwai su kuma suna buƙatar dole ne al'umma ta zauna kamar ta sanya yaya ne za a yi a magance waɗannan abubuwa saboda in suka ci gaba wannan faman da ake da matsalar da ake fama da su ɓangaren rashin tarbiyya rashin wane ne da ka iya da alaƙa da waɗannan abubuwa yara sun ɗauki manhajin cewa su za su jagoranci kansu ba wanda zai ce musu dana ko kuma ya taso ya zo da kyar ya samu ya rarrafa ko ya samu birebe ya je misali lise ya je terminal ya tike a nan ya kasa wucewa ya buga ya kada ya raya abin ya gagara to waɗannan matsalolin suna nan bincik a cikin al'umma kuma wallahi dole na al'umma ta dube su da idan basira idan ana so al'umma ta kai inda ya kamata kai wannan iya daga cikin haƙƙin shugaba wa nasbuhu bin nassi wal ijma'i to a nan malar zai mana bayani a abin da sha nasbuhu a ɗora shugaba bin nassi ta hanyar nassi ta hanyar wani rubutu mana kai shugaba ne sai ka ce in na mutu na ɗora wani a tsarin musulunci wannan yayi duk wanda ya rubutun cewa in na mutu wane ne shugaba to ya ɗori abin da ke kanmu mu wajibi ne mu biyayya ga waɗanda aka ɗora wanda wannan haka ya faru a lokacin abubakar siddiq ya jagorantar da umar ya ce in na mutu umar jagorance ku aka yi rubutu aka haka nan ana abubakar yana mutu a automatike umar ya zama to shine shugaba shine ma lace wa nasbuhu bin nassi sanan kuma wal ijma'i ijma'i shine al ikhtiyar to ikhtiyar da ake a tsarin musulunci da ake zaben shugaba ba za a ke ba kowa a ne karta zaɓe zuwa ne za a sa ɗin mutanen ƙirki da suka sa abin da ya kamata a rayuwa da addini su bincika a cikin anguwan da suwaye da tijawa mutane nutsatsu da suka san abin da ya kamata babu san rai suna kiyayewa gwargunan hali sai a zaɓo irinsu a garin da magana a zaɓo irinsu a garin maraka a zaɓo irinsu a inani yanzu shugaba daga shugaba nan ya sabka ko ya mutu to wannan mutanen da aka wakilan nan su kadai za su yi zaɓe haka ake a musulunci wanda umar lokacin da ya zo mutuwa haka yi ya kafa majalisun shura wanda su ne ƙulun ahlami wa nuha mutanen kirki mutanen arziki ya ce da wane da wane da wane da wane da wane ku zaɓi shugaba haka waɗannan wane da wane suka haɗu suka zaɓi usman ibn affan da zama shugaba to wannan su ne mutanen da za su yi zaɓe ba kowa ba a zo a ba a ce ƙuri'ar limamin garin da magaran da ƙuri'ar wata mace mai zaman kanta a ce duk matsayinsu ɗaya kaga wani aibu adalci bari ba lattijo wanda ya san ya kamata da yaro mai ɗanyen kai ɗan shekara sha takwas wanda yana gama kowa a matsayin bai isa ba ko aka ba shi a shanin kunna maganin wuta sai a ce duk ƙura su iri ce matsayin su ɗaya wanda shi ne tsarin demokuraɗiyya to tsarin musulunci ana zaɓa wal ijma ta hanyar al-ikhtiyar ikhtiyar inda kuma wasu mutane ne za a keɓance su za su yi wannan zaɓen hanya ta uku wa ƙaharuhu wani mutum ne kawai ya taso da makami ya rika yaƙar al'umma har sai da kai ya ɗare sama kujerar shugabanci daga ya ɗare to kuma wajibi da kuma shi ɗa'a wajibi ne kuma shida in dai daga an ayyana cewa a wane ne shugaba ko kuma ya hau shugabancin nan saboda karhin ya zo da karhin bindiga ko da karhin wane ne in dai aka ayyana aka ce shine shugaba to ko dole ku shirya babu zance a ta ta hanyar da yazo ko hanyar da a daga an ce shugaba da an gane shine ce wa qahruhu malai ce fa hul an al-khida' ka huta daga dukkan wani abin da ke yaudara ne kenan abin da zai zama to sabanin wannan bayan da na maka ya ce wa sharɗin sharaɗin shi wannan shugaba al'islamu wal hurriya adalatun sarrun ma'addariya sharɗin al'islamu ya zama musulmi hurriyatu ne zaman to ɗaba bawa ba adalatu ne zaman to adali ne sam'u ne zaman to yana ji yana ji ba sai an rika mushi imla'i ba yani wani ya zo ya rika mushi kwatamce ana ce ai wannan kaza ne yace a ji a samu kuskuren fahimta tsakanin wanda ya magana da mai tarjama a samu abubuwan ma'addariya tare da kuma sani addariya to shine sani gane zaman to kwararre ne yana da masaniya akan wannan al'amari mukallafan ya zaman to ya balaga za khibratin ma'abucin a khibra yana da gogewa a harkar shugabanci wa hakiman kuma mutum ne wanda lalle hakiman yana iya yin hukuncin nan kuma hukuncin da yake cike da adalci mali ce idan aka samu irin wannan shugaban fakun muti'an ka zama to mai da'a amrahu ga da duk umarnin da yi fi ma amar a cikin umarnin da yi malam ya malam ya kun bi munkarin matakar bai yi umarni da wani abin da yake munkari bane ba mali yake cewa fa yuhtazar a lokacin sai a gujewa abin da ya umarni na munkarin nan ba za a yi da shi ba a wannan shine karshen wannan wannan fasali sai fasali na gaba al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar to akwai saura kenan a tsallake shi ne akai yawwa malaka cewa an yakuna min quraishin aliman ya zamanto daga daga cikin fifikun da ake bukata shugaba ya keɓanta da shi idan aka yi katari misali ga wani bakuraishi ya tsaya kuma wannan bakuraishi aliman masani ne mukallafan ya kai matakin da alƙalami ya hau kan shi za khibratin iya da gogewa a harakan mulki wa hakiman ya kai inda zai hukunci to sai a gabatar da shi akan wani wanda ba shi ba amma sai in ya kasance mai imani mai tsoron Allah tunda akwai da sauran suka zo akan haka da waɗannan bayani da malam ya gaba daya kasancewar lokaci ya kare insha Allah ta'ala anan zamu dakata sannan kuma wani uzuri na bulaguro ya kama ni kenan insha Allah sati mai zauwa karatu zai kasance tare da malam abdulsalamu lawan limamin masallacin juma'an garin malam na ahlus sunna اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله Allah